الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam wa mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu ta'ala, mun gama karatu a cikin baban da ya yi mana bayani dangane da fadar ubangiji subhanahu ta'ala, da ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babu shafa'ati na'am bismillahir rahmanir rahim babu shafa'a wa qawlillahi azza wa jalla wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' وقوله كل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
باب الشفاعة wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani dangane da ceto. Ceto daga cikin bayin Allah akwai waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba su damar su yi ceto, wanda akwai ceto wanda yake alkhas na farin jakada sallallahu alaihi wasallam. akwai kuma ceto wanda sauran annabawa za su yi akwai ceto wanda bayin Allah mumine za su yi akwai ceto wanda mala'ikai za su yi akwai kuma ceto wanda rabbul izzati subhanahu wa ta'ala shi ma zai yi shi to wannan babe zai yi mana bayani dangane da ashafa'a ceto Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa an zirbihi ladina ya khafuna an yi husharu ila rabbihim, wa an zirin ladina ya khafuna ka galgadi waɗanda suke jin tsoron an yi husharu ila rabbihim za a tattara su zuwa ga Ubangijinsu ka yi musu galgadi bihi da Alƙur'ani. Saboda da Alƙur'ani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya galgadi da shi wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi alif lam mim sad kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin shine ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ka galgadu waɗanda suke jin tsoron za a tattara su zuwa ga ubangijinsu ka yi musu galgadi da alkur'ani wanda laisa lahum waliyun ba su da wani majibincin lamari wanda zai tsaya musu tsayin daka a cikin al'amuransu min dunihi baicin Allah wala shafi'un sannan kuma ba su da wani mai ceto wanda zai yi musu ceto ba tare da wato sawa hannun Ubangiji ba, ba tare da ba da damar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan yin ceton ba. Wato bayin Allah, wannan kowa da kowa cikin bayin Allah ba su da wani majibincin lamari in ban da Allah in dai cikin mumine ne. Inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raji'un. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم shine Allah ce laisa lahum waliyun ba su da wani majibincin lamari wanda zai kula da lamurransu min dunihi baicin Allah wala shafi'un wala wani mai ceto wanda zai yi musu ceto a wajen Allah ba tare da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba la'allahum yattaquna domin su dinga kiyayewa dokoki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa qaulihi da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce, Kul ka faɗa ga su waɗannan munkirai ɗinnan, waɗannan masu bautar wani Allah wanda suke cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Waɗanda suke bauta wa gumaka suna tunanin cewa gumaka za su yi musu ceto a wajen Allah. Idan aka yi musu magana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu Yunus. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله to ubangiji subhanahu wata'ala ce kace da su ash-shafa'atu jami'an ceto lillahi ta Allah ce ceto na Allah ne ga baki ɗayansa ba wani yanki ko wani kaso wanda yake hannun wani in ba Allah ba ceto a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake shi kadai yake da kwai ceto, shi yake ba da damar waɗanda za su yi ceto su yi ceto daga cikin bayansa, kuma su ma za su ceci wanda Allah ta'ala ne ya umarni da a ceta ba wai wanda su suka ga dama ba, kamar yadda ayoyin Alƙur'ani suka tabbatar mana. Mun gane da kyau. wa ƙaulihi da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce, Man zallazi ya shafa'u indahu illa bi izini, ba wani wanda zai yi ceto a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba ɗaya daga cikin bayan Allah wanda zai iya yin ceto a wajen Allah face sai da izini na Ubangiji. Sai yin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar ya yi ceto. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yana da damar yin ceto. to amma ba zai yi ceto ba sai lokacin da Allah ta'alan ya ce yayi mun gane da kyau akwai waɗanda suke za su yi ceto amma ba za su bugi kirji ba su yi gaba gaɗi su je su yi ceto sai Allah ya ce su yi ceta sannan kuma ba kowa ba ne za su ceta ba wanda suka ga dama ba ne za su ceta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi ya ce a ceta shi ne za su ceta mun gane da kyau kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda mun gane da kyau wa qawlihi da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wa kan min malakin fi samawati wato duk da yawan mala'ikai wanda suke rayuwa a cikin sammai bakwai dinnan duk da yawansu kamce wanda take habariya ana zauwa da ita littakasir mun gane da kyau wa kam idza ita biha mustafihiman wajrubi kan ma kunta anu mukhbiran mu'azziman li qadrihi mukaffira kamar yadda al-imam al-hariri ya faɗa kenan wajrubi kan ma kunta anhu mukhbira mu'azziman li qadrihi mukaffira taqulu kamalin afadatu yadi wa kam ima'in malakatu wa a'budi ceto wa kan min malakin wato duk da yawan mala'ikai waɗanda suke rayuwa a cikin sammai ɗinnan guda bakwai to duk da girmansu da matsayinsu a wajen Allah lato ne shafa'atu mushe'an cetonsu ba ta wadatar da komai illa min ba da an yi azanallahu sai bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi izinin su yi ceto ɗin a gare su, sai bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su damar su yi ceto ɗin, liman ya sha'u ga wanda ya so daga cikinsu, wayar ba sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda ga shi wanda za a ceta ɗin, dole sai ya zama an samu waɗannan guda biyu. Ashafi'u lahu, ashafi'u wal mashfu'u lahu. ashafi'u shine shi wanda zai yi ceto din ba zai yi ceto ba illa bi idni almashfu'u lahu shi kuma dole ne ya zamanto Allah ya yarda da shi idan ya zamanto mutum babban masoyi ne na mutum sai ya zamanto shi wannan mutumin ya cancanci ya yi ceto annabi ne cikin annabawa na Allah yana da damar ya yi ceto sai ya zamanto wannan masoyi nashi shi kuma ba bai cancanci a yi ceto ba gare shi mushriki ne to din yanda yake kusa da wannan annabin na Allah wannan mushriki din ba zai samu ceto a wajen Allah ba Allah ta'ala ba zai baiwa wannan annabin damar ya cece shi ba mun gane da kyau wa qaulihi da kuma fadar ubangiji ta'ala da yace qulid'u allazina za'amtum min dunillahi kace da su ku kirayo waɗanda kuke rayawa ababen bautawa ne wani ubangiji subhanahu wata'ala ku kira ka kira ku kirayo su wato waɗanda kuke bautawa na wani Allah gumaka ku kiraye su akan su biya muku bukata Allah ya ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wato waɗannan gumakan da mushrikai suke bautawa ba sa mallakar gurgurdan ƙwayar zarra a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasa wa malahum min shirkin fihima ba su da tarayya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin halitta sammai da ƙasai cikin waɗannan gumakan da mushrikai suke bautawa ba wani wanda ya agaza wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wani wanda yake da wani kaso ko sama ɗaya ko sama biyu ko sama uku ko ƙasa ɗaya ko ƙasa biyu ba wani wanda yake da kaso tare da Allah a cikin waɗannan halittar samai da ƙasai ga baki ɗaya wa malahum minhum min zahirin wa malahu min zahirin sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da wani mai agazawa ba shi da wani wanda ya taimaka mishi minhum daga cikinsu waɗannan gumaka da mushirikai suke bautawa wato wannan ayar guda ɗaya ta kore mana abubuwa guda uku na farko mulki ga baki ɗayan shi na sammai da ƙasai na Allah ne waɗanda mushirikai suke bautawa na gumaka ba wanda ya mallaki ko da gwargwadon ƙwayar zarra a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasa na farko kenan sai kuma na biyu wa malahun fihi ma mai shirki ubangiji subhanahu wata'ala baya da abokin tarayya daga cikin su waɗannan gumakan da mushrikai suke bautawa a cikin samai dinnan daga sai baki daya sai kuma na uku shine ba wani wanda ya taimaka wa Allah cikin halitta samai da kasai shi ya halitta kayansa mun gane da kyau na'am
قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو جزء منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع توشيكنا قال أبو العباس أبو العباس شيخ الإسلام taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato a ƙarƙashin wannan ayar yace nafallahu amma siwahu kullama ya ta'allaku bihil mushrikuna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore dukkan abin da mushrikai suke rataya da shi amma siwahu daga wajen abin da yake wani Allah ne dukkan abin da mushrikai suke bauta wa gumaka saboda a zuciyarsu sun saka a cikin zuciyarsu cewa waɗannan gumakan da suke bauta suna da wani kaso na waɗannan abubuwan guda uku to duka Allah tabaraka wa ta'ala ya kore su daga waɗannan abubuwan da ake bautawa na waninsa fa nafa an yakuna li ghairihi mulkun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kore an ya kuna mulkun lighairihi a ce an samu wani mulki ga waninsa cikin waɗannan gumakan da suke bautawa. cikin abubuwan da mushrikai suke bauta na wani Allah ba wani wanda yake da kwai mulki ko da gwalgwadon eka guda ne a duniya ga baki ɗaya ko a sama ko a ƙasa mun gane da kyau za mu fahimci haka wajen faɗar Allah ta'ala da ya ce la yamliku na mithqala dharratin mun gane da kyau sannan kuma Allah ta'ala ya ce lauka na fihi ma'alihatun illallahu da fasadata da a ce akwai waɗansu iyayen giji waɗanda suka cincinci bauta a cikin sammai da ƙasai in banda Allah to da an samu ta taɓurza da sammai da ƙasai ga baki ɗaya sun lalace saboda a cikin waɗannan allolin za a yi ta samun hamayya shi Allah ɗaya ya ce to ni gurin da nake so wanda suka yi min biyayya suka kyautata mini su zan kyautatawa shi kuma ɗaya ya ce ai ni kuma sun rena ni sai ya zama to an samu ta taburda shi wancan ya ce ga abin da yake so shi wannan ya ce ga abin da yake so sai a yi ta samun matsala Allah ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd to shekul islam ibnu taymiyyah ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore dukkan wato abubuwan da mushrikai suke rataya da shi na farko dai mulki ne suna tunanin cewa waɗannan mushrikan da suke bautawa waɗannan gumakan da suke bauta su mushrikai suna tunanin gumakan nan suna da mallakar arziki za su iya arzita su za su iya kare su daga abubuwan da suke tsoro za su iya yi musu kaza za su iya musu kaza za su iya ba su karuwa to sai Allah ya kore wannan au ƙisɗin minuhu ko kuma wani kaso na wani yanki daga cikin yankuna na bauta cikin yanki na ibada ba wani kaso wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi ga wani daga cikin bayinsa bangaren abin da ya shafi ibada ko ta mene ce in dai ibada ce ba wani wanda ya cancanci a bauta mushi a sama ko a ƙasa wanda yake tarayya da Allah cikin wannan ibada sai Allah ta'ala shi kadai ya kore wannan bangaren kenan abinda mushrikai suke yi wannan ba su da hujja ma anzalallahu biha min sulqani sai kuma na uku aw yakuna aunan lillahi ko kuma wannan wannan na ubangiji subhanahu wata'ala ya zamanto aunan lillahi mai taimakawa Allah ne cikin waɗannan gumaka ɗin ba wani wanda ya taimaka wa Allah cikin halitta samai guda bakwai ko cikin halitta kasai guda bakwai ko halitta abin da yake tsakankaninsu ko abin da yake cikinsu dukkaninsu waɗannan Allah ta'ala ne yake banta yake banci halitta su shi yake banci kirkira su kamar da Allah ta'ala ce bade samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa lam yabqa illa shafa'a ya ce to kuma ba abin da ya saura face dai ceto ku to fa bayyana sai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana annaha la tanfa'u illa liman azina lahu rabbu wato hakika wannan ceto din ba ta yin amfani face dai ga wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi izini a gare shi cikin yin ceton kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul anbiya wala yashfa'una illa liman irtada wato su waɗannan mala'ikai ba sa yin ceto face dai ga wanda Allah ta'ala ya yarda da shi wanda Allah ya yarda da aikinsa yardar Allah ga aikin bawa shine ya zamanto wannan bawan ya haɗu da Allah baya shirka amma idan bawa ya haɗu da Allah yana shirka to Allah ba zai baiwa waɗanda za su yi ceto damar su ceci wannan wanda yake shirka ɗin ba. Mun gane da kyau, aga su mala'ike da mala'ya su bi ƙunahu ila ƙauli wa hun bi amrihi ya amalun ya alau ma bai na aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Na'am. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة wato fahadhihi shafa'a wannan ceto allati yadhunnuha almushrikuna wanda mushrikai suke tunanin cewa za su same ta a wajen iyayen gijinsu a wajen waɗannan gumaka da suke bautawa Allah tabaraka wa ta'ala ce hiya muntafiyatun yawmal qiyamati ita korarriya ce ranar tashin alkiyama kama nafaha alquran kama yanda alqurani ya kore ta fama lahum min shafi'in fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina wato alqurani ya kore wannan ceto wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallahi qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama farin jakada sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari a cikin sunnarsa wanda take ingantacciya annahu ya ati haƙiƙa zai zo shi ranar tashin alkiyama wato a shafa'atul uzma lokacin da ya zamanto an je wajen kowa da kowa daga cikin wato masu mukamai ma'abuta matsayi mai girma irin annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa an je wajen kowa ya ce yau dinnan abin ya fi ƙarfin shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu za a zo a ce mishi kai wa kai ne shakundum daga kai an rufe kofa kai ne khatamul anbiya'i ishfa lana ila rabbik ala tara ila ma la nufi da Allah ce fa anbaliqu fa ati tatal arshi annahu ya'ti haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa nan karkashin al'arshi fa yasjudu li rabbih sai ya fadi yayi sujada ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yahmaduhu ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yabi ubangiji subhanahu wata'ala da waɗansu yababbuka wanda ba wani daga cikin bayin Allah wanda aka sanar da shi wannan yababbuka in banda ma'aiki shi kadai fa yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaihi shay'an lam yaftahu ala ahadin qablihi abinda ba wani daga cikin annabawa wanda Allah ta'ala ya sanar da shi yaban da ma'aiki da wannan rana ta musamman ce la yabda bi shafa'ati shekul islam ibn taimiyya ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu da bayan allah suka zo suka ce nema alfarma a wajen allah baya fara da nema alfarma da kai tsaye kaga inda a ce yana da damar ya tafi ya yi ceto kai tsaye ba tare da an ba shi dama ba ba buƙatar in ya je sai ya yi sujada ya tsaya ya nemi izini sannan a ba shi izini bai fara da ceto kai tsaye ba awwalan la yabda'u bi shafa'ati awwalan ma'aiki alayhi salatu wassalamu baya fara da ceto da farko ba shi yake farawa ba da wannan sujada yake farawa ya bi ubangiji subhanahu ta'ala da kalmomi masu tsada masu girma wanda ba wani daga cikin annabawa wanda Allah ta'ala ya kimsa mishi sanin waɗannan kalmomi sun mai ƙwaru lahu sannan kuma sai a cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya muhammad irfara a saka dago kanka ya yi wa ƙul yusma faɗi duk abin da kake so za a tsaya a saurare ka wasal tuba roƙi abin da kake so za a baka shi washfatu shafa'a ka nemi alfarmar za a maka alfarmar ƙajuwa bala in banda ma'aiki kai irin waɗannan kalmomin a yi faɗarsu a kan wani cikin annabawa faufau sun gane da kyau ma'aiki shi ne za a faɗawa haka irfara a saka ɗago kanka wa ƙulmi su ma faɗi duk abin da kake so za a tsaya a saurare ka wasal tuza roƙi abin da kake so za a ɗauka a baka shi washfa'atu shafa'a nemi alfarma ɗin za a yi maka alfarma ɗin bai kun san abin da mahaifi yake fada ummati ya rabbi yana ɗagowa kan shi ko ba ya ji ba mai magana ummati ya rabbi zai fara cewa al'ummata ya ubangiji nake so a tsere da ita daga wannan matsala ma'aiki alaihi salatu wassalamu yanwa mu dage da yi mishi salati Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wato ma'aiki duk wanda ya yi riko da sunnar shi to shi ko ba zai ga wulakanci ba duk wanda ya yi riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba shi ba taɓewa duniya da lahira in kana so ka zamanto ɗan gata a lahira ka zamanto mai bin sunna ta annabi ka zamanto mai yawan salati ga ma'aiki mai yawan aiki da alkur'ani da sunna sai ka ga cewa kawon yi duniya lahiya a gobe kiyama ka ga da kai ake fantamawa kuma mun gane da kyau na'am
وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص شيخ الإسلام يتقبل التشوى وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم أبو هريرة Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi man as'adun nasi bi shafa'atika cikin mutane suwa suka fi samun arzuta samun cetonka cikin mutane suwa ne ne arraƙamul awwal waɗanda za su samu cetonka saboda kat-kat ma'aiki zai yi ceto ko shakka babu ma'aiki zai yi ceto to cikin mutane suwa ne ne lamba ta farko wanda su za a fara ceta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya aba hurera laƙar zanantu Allah ya sa'ala ne an hadal hadith a hadin awwalu minka limara aitu min hirsika alal hadith Asha Allah, za mu fita insha Allah, eh to masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah, masha Allah, muna godiya, muna godiya. Ya ce Abu Huraira, ya ce dama na san cewa tambayar nan kai za ka fara yi mu ita saboda yanda kake da kwaɗayin sunnata mazala ce as'adun nasu bi shafa'ati yawmal qiyamati waɗanda suka fi kowa samun arzita samun ceto na ranar tashin alkiyama sune waɗanda suka ce la ilaha illallah khalisan min qalbihi dukkan wanda yace la ilaha illallah wato halin kasancewar shi yana mai kubutar da wannan kalmar shahada din daga nau'i daga gurɓace-gurɓace na shirka da riya da sauransu da zuciyarsa ya zamanto ya faɗe ta da ikhlas ya zamanto kuma har a zuciya haka ne saboda in ya zamanto mutum ba da ikhlasi ya faɗe ta ba a zuciyar shi ba haka bane irin yadda munafukai suka faɗa kenan munafukai sun ce la ilaha illallah amma iya baka ta tsaya bata isa zuciya ba to wannan kaga ceton ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba zai shafe su ba amma duk wanda ya zamanto ya ce la ilaha illallah wato abinda kalma din ta kunsa ya kunshe shi a cikin zuciyar shi ya yarda cewa ba wani wanda ya cancanci ibada in banda Allah shi kadai kuma hakan din ya aiwatar da shi daga babuwansa ba a gaba ya bauta wa wani Allah ya kashe rayuwarsa cikin bautar Allah ne gabaki ɗayanta to wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suke an raƙamul awwal cikin ceton ma'aiki alayhi salatu wassalamu Allah sa muna daga ciki wala takunu liman ashraka billahi fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas wato wannan ceto wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi ta ta shafi waɗanda suke ahlul ikhlas ne ma'abuta ikhlas bi iznillahi da izini na Allah ta'ala ne kuma ma'aiki zai yi wannan ceto ba wai daga bagaɗinsa ba ne zai wala ta kunu liman ashraka billahi wannan ceto na ma'aiki ba ta shafar wanda ya haɗa bautar wani da Allah dukkan wanda ya haɗa bautar wani da Allah to ceton ma'aiki da shi da ita sun yi hannun riga ba shi ba samun ceton ma'aiki mutum ɗaya cikin mushrikai mutum ɗaya ya samu ceton ma'aiki cikin mushirikai amma in banda shi kadai ba wanda ruwaya ta nuna cewa ya samu ceton ma'aiki kuma yana mushiriki an gane da kyau abu talib shi kadai aka sauƙaƙa wa azaba shi kadai shi ma ba wai cire shi aka yi daga wuta ba shi ma azaba ce aka sauƙaƙa mashi cikin waɗanda suke za su dawoma a wuta ba wanda azaba shi tafi sauƙi ba ta da wahala kamar ta abu talib haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce kuma wannan dalili na aka mishi wannan alfarma da laula ana lakana fi darakil asfali minan nar na'am wa haqiqatuhu to haqiqanin ceto za mu ga cewa wanda ake ceta din dama Allah ya ya tabbatar da cewa ba za su dawo mu a cikin wuta ba ko to haqiqar ceto annallaha subhanahu haqiqa ubangiji tsarkakakken sarki huwa allazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlasi shine wanda yake yin fadalarsa yake zuba fadalarsa ga ma'abuta ikhlasi waɗanda suka bauta mishi ba su haɗa bautar wani da shi ba fayaghfiru lahum ya gafarta musu tubatubansu biwasiqati du'a man adina lahu wato da tsanin addu'ar da tsanin roƙon wanda ma'ai Allah ta'ala ya mai izini da ya cece su shine ma'aiki wannan addu'a da ma'aiki zai je yi Allah ta'ala zai ce dago kanka ka tambaye duk abin da kake so za a yi maka alfarma ko Allah ya ce idan ya ce ummati ya rabbi ummati ya rabbi ka san yana damu da ya ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati ko amma sai ya ce ummati ya rabbi taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wannan wajen malaman balaga akwai fa'ida mai girma cikin fadarsa ummati ya rabbi wato abin da yake da mahimmanci wani lokacin za ka gabatar da khabari akan mubtada saboda mahimmancinsa mun gane da kyau al-ghazal amamaka za ka ce amamaka al-ghazal a gabanka akwai barewa shikenan ka zo ka shayo kwana wani ya ganka da sauƙi kana wurat-wurat kai kuma da zaki ne kuka ci kauru kaga yanzu garin ka ce mishi ka ce mishi amma maka asadun wannan ba zai bada ma'ana ba asadun amma maka eh ka ce mishi zaki dan ya ji zakin da farko in ka ce mishi amma maka zai tunanin cewa waɗansu abubuwa ne amma ka ce mishi asadun amma maka ka gabato da asadun a farko saboda wato yanayin da ake ciki shi ya kamata a gabatar da shi Allah zai ce ya Muhammad adkhil min ummati kamar la hisaba alaihim min al-babil aymani min abwabil jannati wa hum shuraka'un nas fi ma siwa zalika min al-abwab maiki yanda yayi akan wannan al'umma din ku duk abin da zaka yi wa ma'aike baka isa ka saka ta mushi ba duk abin da zaka yi wa ma'aike baka isa ka saka ta mushi ba Allah da ya yi ka cikin al'ummar ma'aiki, wannan kaɗai ya ishe ka babban alfahari. Akwai annabawa waɗanda suke ulul azumi ne wanda sun nemi Allah ya yi su cikin al'umma ta annabi. Saboda yadda suka ga boniskin da al'ummar annabi take tare da shi. Komai aka ce kaza aka ce kaza ya ce al'ummar ƙarshen zamani. Annabi Musa ce ya roƙi Allah ya ce da ma shi ma Allah ya sa shi cikin al'ummar ma'aiki. Allah ce kundin khairar ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf kaga duk waɗannan annabawan da suka gabata ranar tashin alkiyama wannan al'umma ita za ta zamanto da su ita ce ta ƙarshe kuma ita za ta zamanto da su kowane annabi haka ce ina shaidarka ya ce muhammadu na ummatu ko lokaci ka to ku huto Allah ya yarda da ku kenan amma annabi muhammadu shi kuma al'ummar sa zai mata shaida wa yakuna rasulu alaikum shahida kajuha mala a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai ce wani mutumin kirki ne eh ai ka san wannan ba zanta ma'aikin ya ce ai wani mutumin kirki ne ka zama waliyullahi kenan ka zama waliyullahi duk wanda ma'aiki ya ce dan aljanna ne a lokacin yana da rai ko to ko shakka babu yana daga cikin wanda zaka buga wato in kana so ka buga alkur'ani kana so ka yi rantsuwa akan cewa wannan mutumin ɗan aljanna ne akwai irin waɗanda ake ce da su dama 'yan aljanna tun suna da rai abdullahi dan abbas ya ce wa ba ibnu abi raba ala uri kamra'atan min ahli aljanna shin kana so in nuna maka wata mata daga cikin matan aljanna abba ya ce nace mishi kwarai ya abdullahi bin abbas ya ce hadhihi almar'atu sauda waccan macen baka da kake ganin ta ila aljanna ce amma a yanzu duk yanda kake ga mutum yana biyayya ga Allah baka da tabbas dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane amma abdullahi dan abba saboda ita waccar ta samu shaida daga bakin annabi cewa ita yar aljanna ce mace ce wanda take mara lafiya tana farfadiya ta rana ta zo ta ce ya rasulullahi inni usrau wa inni atakashafu fad'ullah li ina farfadiya kuma in nayi farfadiyan nayi aljanna mangare ni ina yin tsireci ka roki Allah ka roka min Allah ya ban lafiya zala ce in shi ita sabarti walakil janna wa in shi ti da autullaha an yi afiyaki in kina so ki ɗauki haƙuri idan kika haɗu da Allah da wannan matsala ta ke ta farfaɗiya ko to kina da gidan aljanna na ba ki garantinta amma in kina so a miki yanzu ki samu lafiya ki zama sauran irin sauran mata ga baki ɗaya hankalinki ya zo cif cif ba rage ba ko ɗaya zan miki addu'a yanzu Allah ba ki lafiya ta ce ya rasu la asbiru eh na yarda da wannan kuncin na duniya sai amma da ya rasula wa inni atakashafu udu Allah li Allah atakashafa to abin da yake damuna idan na fadin ina yin tsirara ka roka mun Allah kada in yi tsireci fada alaha manzo Allah mata wannan addu'ar kaga wannan ita ila aljanna ce garanti gare ta ga irin su Abdullahi ibn Salam abdullahi ibn salam ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ba shi garantin shi dan aljanna ne sa'ad ibn abi waqas ya ce bin taba jin mutun gashi yana tafiya akan ƙasa manzo Allah sallallahu kuma ya ba shi garantin aljanna sai sa'ad sai wato abdullahi ibn salam ga balha ibn ubaidillah manzo Allah ya ce man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila talahil nubi mun gane da kyau to akwai sahabbai na ma'aiki wanda su garanti gare su wanda da aka kama sunansu aka ce su ƴan aljanna ne ba shakka za su mutu akan tauhidi to amma a yanzu din yanda mutum ya kai akan ikhlasi da aiki na alheri ko ba ka da garanti wannan to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar ceto an ya shifa ya yi wannan ceto. To Allah ya mai da al'amarin a hannun ma'aiki ba don komai ba, liyu kurimahu, saboda ya girmama ma'aiki ɗin. Sannan kuma ya nalal makamul mahamuda, saboda ya samu wannan almakamul mahamud, wannan matsayi wanda yake abin yabo, wanda ya hamaduhu ahalul jam'i kulluhum, wanda duk ‘yan taron alkyama ba wanda ba zai ba annabu ba. hatta annabawa annabi Musa alaihi salatu annabi Isa zai ce hadhihi al-anbiya ujaatka ya rasulullahi ga annabawa nan sun zo su ma suna son mutun da kai eh akwai ash-shafa'atul amma akwai ash-shafa'atul khassa annabawa za su tsaya a share ɗaya su ce to wannan abun ma dole sai mun zauna da Muhammadu eh sallallahu alaihi wasallama a sayan da za a fuskanto wa al'amarin to saboda annabi isa shi ya fi kusa da annabi cikin annabawa mazala ce laisa bai niwa bai na huna biyu ya suka turo shi kaje ka ce muna son taro da mazala muna son za mu yi mitin da shi mazala aka zo aka gaya mishi annabi isa ce to ga annabawa nan sun zo su tana so za a yi mitin da kai a matsayinka na shugaban tafiya shine karami kuma shine shugaban tafiya kajuwa ma'aiki da aka gaya mishi ce an gama ku kwantar da hankalinku su ma annabawa aka ce musu kwantar da hankalinsu yanzu za a yi maganin matsalar ma'ana a lokacin nan kowa hankalin shi a tashawa ranar da alƙulubu na dalhanajiri kazumina zuciya tana dakan uku uku to lokacin ta annabi ce kaɗai ba ta yi wato a'ur rusul yau mu idin sallim sallim na yawwa fa shafatu latina fa fashafa'atun latina fahal ƙur'an ceton da alƙur'ani ya kore ma kana fi ha shirkun shi ne ceton da ya zamanto a cikinsa akwai shirka ceton da ya zamanto mushrikai ne waɗanda suke bauta wa wani Allah kuma suke tunanin cewa wannan abin zai cece su to bayan da za a yi wannan abin ya cece su in a ce yanzu mutum zai dinga bauta wa mala'ikai mala'ikai suna da ceto wanda za a ba su damar su to amma duk wanda yake bauta wa mala'ikai ba za su cece shi ba su kansu za su yi tabarru'i ga bautar da suke da yake musu alu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bi mu'minun ba ruwan mu da su mun gane ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع wato saboda haka ne ma ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da ceto da izininsa ceton yana gudana yana gudana ne da izininsa fi mawadi'a a cikin gurare a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya tabbatar da ceto a cikin gurare a alkur'ani amma rataye da izininsa wala yashfa'una illa liman irtada kaga cewa me akwai ceto kenan kullillahi shafa'atu jami'a wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wato ash-shafa'a allati nafaha al-Qur'an laysat hiya allati athbataha wanda al-Qur'ani ya kore ba ita ce ya tabbatar ba ya kore wanda akwai shirka a ciki sai ya tabbatar da wanda ba shirka a cikinta don ya zama to kalka samu wato cakudewar lamari ka kasa bambancewa a shafa'atun lati asibata halƙur'an wa shafa'atun lati lam yusbita halƙur'an bal nafaha fallati asibata halƙur'an hiya shafa'atu li ahlil ikhlas fallati athbata kenan ko fallati athbata alquran hiya ash-shafa'atu li ahli al-ikhlas wa ahli at-tauhid wallati nafaha hiya ash-shafa'atu li ahli ash-shirki shikenan ka zauna lafiya na'am wa qad bayyana sallallahu alaihi wa sallama hakika farin jakada sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a sunnar shi annaha la takunu illa li ahli tauhidi wato hakika wannan ceto ba ta kasancewa face dai ga ma'abuta tauhidi da kuma ikhlasi wannan shine karshen zancen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na'am فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة, صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفاعة السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها فيه مسائل أتكين ونن بابي أكوي مسألولي الأولى مسألة تفرق تفسير الآيات wato tafsirin ayoyin da malam ya zano mana ya koro su a cikin wannan babe tun daga kullin lahi shafa'atu jami'a wa an zirbihi alladhina yakhafuna har ya zuwa qulidu alladhina za'amtum min dunillah الثانية صفة الشفاعة شفاعة المنفية واتو صفر ceto wanda take korariya a alkur'ani ita ce ceton da ya zamanto a cikinta akwai shirka dukkan ceton da ya zamanto a ciki akwai shirka a cikinta babu ita a addini na musulunci sifatu shafa'atul musbata wato siffar ceton da take abar tabbatarwa wanda alkur'ani ya tabbatar da ita ita ce ash-shafa'atu li ahli tauhidi wal ikhlas ar-rabi'a dhikru ash-shafa'ati al-kubra wato mas'ala ta hudu ambatan ceto wanda yake mai girma shine ceto na kolin kolin ash-shafa'atu al-uzma wa hiya al-maqamul mahmud ita ce al-maqamul mahmud wanda Allah ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda madalla salma ce fa hadha al-maqamul mahmud alladhi wu'idahu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wato wannan shine al-maqamul mahmud wanda aka yi wa annabinku alwashin sa idan ba wannan ba wato wannan shine ash-shafa'atul al-khassa kenan wanda ma'aiki shi kada yake da ita saboda ceto dama akwai ash-shafa'atul uzma wanda wannan ash-shafa'atul uzma dinnan kowa da kowa yana cikin wani yanayi ne sai kuma ceto wanda dukan shi ma'aiki yake yin sadama guda uku ne wanda ma'aiki yake banta da su na yanayin da ake cikin aka zo ranar tashin alkiyama ba wanda zai iya tunkarar Allah ya yi wa Ubangiji magana akan kowa ya san matsayin shi sai ma'aiki na biyu shine ceto bayan musulmai muminai sun tsallaka siradi to idan suka je su aljanna za su tarra ta a kulle gashi dai kayanka ya tsira komai da komai ka samu garanti kai dan aljanna ne kuma ka je ka tarra ta a kulle ba za ka je baka ce a baka kile dan wata ina in ka je ka ce a baka kile za ka kai sai ta tura a koro ka koro ka rikice baka komo baya a gane to a lokacin nan ana cikin wannan tsit din ba wanda zai iya neman alfarmar a bada kile sai ma'aiki hadisin musulmi ya tabbatar da haka sai kuma ceto na uku shine na abu dalib wanda aka ba shi dama idan ka cire waɗannan ceton uku sai kuma akwai ceto wanda yake na kowa da kowa akwai na almala'ika akwai na almuminun akwai kuma na ubangiji subhanahu wata'ala to shine ash-shafa'atul kubra wannan shine ash-shafa'atul uzma ceto na kolin kolin wanda kowa sai ya ci albarkacin sa sai kuma al-khamisa mas'ala ta biyar sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallama siffar abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kafin ya nemi alfarma din wa annahu la yabda'u bis shafa'a hakika ma yake sallallahu alaihi wasallama baya farawa da neman alfarma din bal yasjudu fa idza udina lahu shafa'a farko sujada yake fari idan aka bashi damar yayi ceton kuma sai sai ya fara ce sai nemi ceto din fa idza adina lahu idan Allah ya bashi damar yayi ceto din yace irfa rasaka wa qul yusma wa saltuba wa shafa'atu shafa'a kuma sai ya ce ummati ya rabbi ummati ya rabbi masala ta shida man as'adun nasi biha daga cikin mutane wa yafi samun arzitar samun ceto na ma'aiki wannan mun sani shine as'adun nasu bi shafa'ati yawmil qiyamati man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi aw nafsihi kamar yadda hadisin Abu Hurairah yana cikin Sahih Bukhari ya tabbatar asabi'a annaha la takunu liman ashraka billahi mas'ala ta bakwai a cikin wannan babi wato wannan ceto ba ta kasancewa ga wanda ya hada bautar wani da Allah dukkan wanda yake mushriki ne idan ya hadu da Allah yana shirka wannan ceto ba za ta shafe shi ba ba shi ba ita sai kuma asamina bayanu haqiqatiha bayanin haqiqanin ceto din wato kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayani akan ta na'am
ما قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت في صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي بن أبي بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا تجي قربا وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نعم babu ƙaunin layi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta wannan babu zai yi mana bayani dangane da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yayi ga farin jakada yace haƙiƙa kai baka shiryarwa wanda kake so wa fi sahihi ya tabbata cikin bukhari da muslim an ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyab an abihi ya jiyo daga mahaifinsa musayyab ibn hazan musayyab ya ce lamma hadarat aba ɗalibin ilwafatu yayin da rasuwa ta halarto wa abu ɗalib lokacin da alamomi na mutuwa suka bayyana ga abu ɗalib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi wa inda hu abdullahi ibn abi umayya wa abu jahal waɗanda suke zaune a wajen shi suna jinyansa abdullahi ibn abi umayya ne da abu jahali faƙala lahu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi ya am fafa la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah ka ce la ilaha illallah kalma ce wanda zan ambata wa ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa hujja ce ta cewa ka yi imani ranar tashin alkiyama ka faɗi la ilaha illallah kalma ce wanda ashhadu laka biha indallah zan yi maka shaida da cewa ka faɗi kalmar shahada a wajen Allah zan zama to na tsaya maka tsayin daka akan cewa kai din ka musulunta ka koma ga Allah faƙala lahu sai abdullahi bin abi umayya da abu jahl suka ce wa abu talib a targhabu an millati abdul muttalib yanzu abu talib kana kyamar ka mutu akan addinin abdul muttalib akan addinin mahaifinka abdul muttalib fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sake faɗar wannan kalma ga shi wato abu balib wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sake maimaita mishi wannan kalma ya ce ya am la ilaha illallahu kalimatan uhajju laka biha indallahi fa'ada wato su ma suka sake maimaita mushi wannan kalma suka ce ya aba talibin a targhabu an millati abdul muttalib yanzu abu talib kana kyamar ka mutu akan addinin mahaifinka fa kana akhira ma wato abu talib ya kasance karshen abin da ya faɗa shine ya ce huwa ala millati abdulmuttalibi shi zai mutu ne akan addinin abdulmuttalib wa aba an ya kula la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah to bayan ya rasu faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la'astaghfiranna laka lalle ne wallahi zan yi ta nema maka gafarar ubangiji subhanahu wata'ala zan yi ta roƙa maka Allah ta'ala ya gafarta maka laifuffukanka malam unaha anka matukar dai ba a hana ni roƙa maka gafarar ba matukar dai ba a hana ni ba roƙa maka gafara to zan yi ta nema maka gafarar ubangiji subhanahu wata'ala fa anzalallahu azza wa jalla sai Ubangiji Azza ya buwaya wa jalla ya girmama sai ya saukar da wannan ayar ma kana lin nabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bai dace ba ga annabi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su dinga neman gafara ga mushrikai walau kanu uli kurba ko da waɗannan mushrikai din sun kasance ma'abuta zumunta ne ma'abuta kusancinsu ne min ba'adi ma bayyana lahum bayan ya riga ya bayyana a gare su cewa annahum ashabul jahim su ma abuta jahannam ne wa anzala fi abi talib sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar a cikin haƙƙin abu talib Allah ya ce wa ma'aiki innaka la tahdi man ahbabta wato haƙiƙa kai ya Muhammadu baka shiryar da wanda kake so daga cikin bayina walakin Allah ya hadi man ya sha'u sai dai Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayan shi ya shiryar da shi din. Wa huwa a'lamu bil muhtadin Ubangiji ta'ala shi ne mafi sani dangane da waɗanda suke shiryayyu. To ina ga insha Allah ta'ala misali na wannan babi a karatu na gaba in Allah ta'ala ya yadda za mu tattauna a kansu. Abinda muka yi daidai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai. abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk